الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إغوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine hada mu wannan rana ta litinin wanda yau 24 ga watan Rajab hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma ya dace da 8 ga watan uku miladiya 2021 wannan zama namu shine zama na bakwai a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wanda yau zamu tashi babi na takwas babu la'a babun la'ana Allah man la'ana walidai قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخصه به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدثا ومهدثا yace babun wani babi kenan la'anallahu man la'ana walidaihi Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa قال حدثنا عمرو ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل وانا حديثي عن كربوشي دق أبو الطفيل قال كتوى سئل علي an tambayi sayyidina ali hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi shay shin ko manzo alaihi salatu wassalam ya kebance ku da wani abu lam yakhuss bihi an-nas kafa wanda bai keɓance sauran mutane da shi ba kala sai ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay ya ce manzo alaihissalam bai keɓance mu da wani abu ba lam ya kusa bihin nas wanda bai keɓanci sauran mutane da shi ba illa ma fi kira bi saifi sai abin da yake cikin kuben takobi na sun akhar da sahifatan sannan sai ya fitar da wata takarda fa'iza fi ha makatu sai gashi abin da yake rubuta a cikinta لعن الله من ذبح لغير الله Allah ya la'anci wanda yayyanka domin wani Allah la'ana Allah man saraka manar al-ard Allah ya la'anci wanda ya sace alamar ƙasa la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa la'ana Allah man awa muhdithan Allah ya la'anci duk wanda ya goyi bayan ƙagaggen abu ta wannan harifi kamar yadda muka gani wanda ya rawaito shi shine abu tufail daga sayyidina ali abu tufail sunansa amir ibn wafila kusan kamar yadda malaman sira suka nuna shi ne ƙarshen rasuwa kakab a cikin sahabbai an haife shi kusan shekarar da aka yi yakin uhudu musa an yakin uhudu a shekara ta uku to malamai sun yi sabani yaushe ya rasu wasu sun ce ya rasu hijira tana da shekara 100 daidai wasu suka ce 107 wasu suka ce 110 to kuma dai menene abu tufail shine karshen rasuwa a cikin sahabbai akwai lokacin da manzo alaihi salatu wasalam yake cewa babu wata rai da Allah ya busa da take ban ƙasa daga wannan ranar da za ta haura shekara ɗari nan gaba to ta yiwu manzo alaihissalatu wassalam ya faɗi wannan hadisi a hijira na da shekara goma na shekara ƙarshe ta rayuwar manzo alaihissalam a duniya to kaga in ya faɗi wannan za mu ci abu tufail ya rasu 110 daidai tun da tana da shekara goma zuwa alaihissalam yi wa fati ko kuma idan mun ce hijira na da shekara bakwai to sai ya zama ya rasu 107 kuma da wannan hadifi wasu malamai suke ƙara tabbatar da cewa khadir alaihi salam da za a kaddara ma yana raye a ran da manzo alaihi salam ya faɗi wannan maganar to tabbas ba zai tsallake wannan shekara ɗarin ba domin an lissafa daga ran da manzo alaihi salam ya faɗi wannan ɗin shekara ɗari da ta ƙare ba sauran sahabi a bankasa kun san daga cikin shaci faɗin sufiya cewa kadir yana nan a raye ba zai mutu ba kuma wanda so suna ganin ma wato wali ne amma ya fi annabawa daraja ko ya fi wa'yansu annabawa daraja tunda yanzu gashi annabi musa ya zamo almajirinsa alhali idan mutum ya kalli kissar ya kalli hadisin duk da ba tattaunawa mu kenan ba to amma dai gaba ce lokacin da suka haɗu shi kansa ya ce ma annabi musa ya ce ya kai musa kana akan wani ilimin da Allah ya sanar da kai ni Allah bai sanar da ni shi ba kuma ni ma ina kan wani ilimin da Allah ya sanar da ni kai bai sanar da kai ba kuma duk da ya kare wannan abubuwa gaba ɗaya sai cewa ma fa'altu an amri wannan abin da na aikata gaba ke ɗaya ba raɗin kaina ba ne kenan wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala in ku wahayi ne kaga ya riga tabbata annabi shi yasa na faɗa mana a wata munasaba ibn hajar rahmatullahi ta'ala alai yana da littafi mai suna ina jin mai yake cewa azharun nadir fi naba'il khadir to a cikin wannan yake nuna cewa alqaulu bi nubuwatil khadir wa annahu mata qabla an-nabi alayhi salatu wassalam huwa awwalu kasrin li babiz zandaka ce tabbatar da wato annabtar khadir kuma ya mara su kafin manzo alaihi salam to wannan shine karya babi na zindikanci masu nuna cewa wai wali ya fi annabi to ala kulli hal abu tufail sahabi ne wanda shine karshe a rasuwa wannan hadisi da muka karanta ga yanda yake da tsawonsa a cikin sayo muslim yake ta an abin tufail amir ibn wafila ƙal ya ce kuntu inda ali bin abi talib na kasance a wajen ali ɗan abi talib radiyallahu anhu fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faƙada sai ya ce ma kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaika menene manzo alaihissalam ya kasance yana sirranta ma wato in kuka duba wannan riwayan akwai wani abu wanda zaka iya cewa ayyu mutun rijiya ya fada kamar shi ya nuna cewa an ma riga an yi ma'ana manzon Allah ya sirranta ma sayyidina Ali wani abu yanzu kawai abin yake so ya ji shi ba ma tambaye ba shin an sirranta ma a'a me manzon Allah kasance yana sirranta maka to lokacin da ya masa wannan tambaya faghadiba aliyun a wata riwaya hatta hamarra wajhuhu har fuskarsa ta yi ja saboda yadda ransa ya bace faqala sai ce ما كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام بكسن شيبا يسر إلي شيئا bai taba sirranta wani abu ya boye ya faɗa mun ba ya tumuhun nas wanda yake boye masauran mutane maza Allah bai wannan ba ghair annahu qad haddathani bi kalimatin arba yace kawai ya bani labarin wayansu kalmomi guda hudu kala sai ya ce mahiya to wanne ne ya amirul mu'minin to sai karanta masa abin da ke cikin wannan hadisi to wannan naz'a ce shi'iyya ko sa abdullahi ibn saba al'adatullahi ta'ala alai ba yahude ne wanda ya shigo musulunci da rigan musulunci da rigan musulmi wanda mafi yawan abin da ya faru na algungumanci tsakanin jaishu ali da ma'awiya to abdullahi dan saba da shi yake kitsa wannan to shine yake da'awar cewa ai manzo alaihi salam ya sirranta mu sayyidina ali wani abu wato zan ba ku wani haske in dai dan shi'a ne to wallahi akwai wani aqida tare da shi kila wani lokaci zaka ga abubuwan hawa ko dai commercial ko private misali yanzu irin wasu baburan a daidaita ko tasi ko hais na cikin gari ko na gari zuwa gari mafi wanda za ga an rubuta an yi wasiya ga kiyaye akwai wanda za ga suna rubuta wannan za ga sun rubuta an yi wasiya to zai yi wahala in karantse ka yi kafara sha ba dan shi'a ba ne aƙida kowane ɗan shi'a wai manzo alaihi salatu wassalam ya yi ma'alul baiti wata wasiya a ɓoye wadda bai gaya ma kowa ba a cikin sauran sahabbai to wannan tatsuniya ce kuma wato tuhuma sai ma ga manzo alaihi salatu wassalam Allah da kansa yake cewa wamma hu ala ghaibi bi dhanin ko kuma in ka dauki ira'an hamza kisai bi dhanin manzo alaihi salam ba abun tuhuma bane ba akan afwan kai kiran Abu Amr ibn Kathir manzo alaihi salatu wassalam ba abun tuhuma bane ba akan gaibu manzo Allah bai taba boye wani abu ba ku duba a hajjin ban kwana mazari salam sai da daga hannu yake cewa ala hal ballagtu shin kwana isar duk sabai suka ce ka isar yace allahumma fashhad Allah kai ma ka shaida to da yawa zaka ga wannan ƙaryar sai ya zama an gina wa'ansu aqidu mara kai mara kai ko wato ba mara kai da gindi da sunan addini akai yanzu aka ga akwai wasu aƙidu da za a ce wai akwai wasu abubuwa in ma kai su ba alakana ba kayi banza kun irin wannan da yawa dole sai ka miƙo hannu an miƙa hannu sai a riƙe hannunka to sai ma kuskus wai ba abin da zai baka tausayi sai ka samu ƙila istighfari ne ƙila hailala ce tasbihi ne tahmidi ne amma wai in ba a baka ba in ka je karanta kayan aikin banza wani addini ne wannan in kuma ka tambaye shi da wahala kaga cewa ba irin waɗannan bara gurbin maganganu bane ake gina wannan al'amarin kun ga kudu manzo alaihi salatu wasalam lokacin da matansa suka haɗe kai cewa tun da an dawo daga yakin khaibar abubuwa sun zama maya-maya to dole miya ta canza tufafin canza kaza kaza da sauransu kun sha jin lokacin da Allah ya ba manzo alaihi salam wato umarni ta ya tara su ya ba su zabe idan sun zabe Allah da manzo to Allah subhanahu wataala ya tattala ma duk wacce take mai kyautatawa gwaggwaban lada wanda kuma suka zaɓi duniya in sun kasance suna nufin duniya da ƙawata fata'alaina umartaikunna wasu rikun sarahar jamila duk ku taru in ji yadda ku daɗi in sake ku kyakkyawan saki ba cutarwa bayan na sake kuma in muku wani alheri ƙunga manzo alaihi salam sai fara da aisha ya ce aisha ga zaɓin da allah ya saukar cewa a baku kinji kinji amma kada ki gaggawa ki je ki shawarci iyayenki ki ji me za su ce take ta akan wannan zan shawarci iyayena na zabi Allah da manzo amma duk matar da ta tambaye ka a cikin sauran mata kakka faɗa mata abin da zaɓa ka batta ta zaɓi abin da take so maza alai salam ya ce Allah bai aiko ni mai kumbiya kumbiya ba duk abin da duk wata tambaye da zan faɗa mata shahid a cikin wannan manzo alai salatu wassalam baya ikirabi ko ikifayi a rayuwa manzon Allah abubuwan sa kai tsaye ne eh ko a'a ba wani ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kebantar wani bai fada ba wani ba mun sha fada ba so dai ba manzo Allah sallallahu da Allah ya dora masa nauyin isar da sako to ba sharadi bane sai ya hada dubunnan mutane ko daruruwa ko gomomi ko mutum ɗaya fada ma ya sauke wannan nauyin mutum ɗayan shi zai je ya faɗa ma sauran har saƙo ya kai duk inda ake so ya kai to inda za a ce an faɗa a gaban mutum ɗaya ba shi ya nuna an keɓance shi ba nauyi aka dora masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi cewa libandige shahidu minkum minkum al-ghaib duk wanda yake nan akai abu to isan wanda baya nan to amma sai kaga wani abu ma yanzu a baka sai sai ka rutsa idan ka Allah ya kamar Abubakar gumi ya faɗi wani daga cikin manyan malamai na ƙasar nan malaman bid'a lokacin da yake garin yace da muka je za a ba mu abar ya ce to sai aka ce mu rumce idanuwanmu ya ce mun ka rumce to sai an ka faɗa mana wa'isu sharuɗa sai na ce a wanga ya saba abin da bai risala ya ce da shi daga cikin adibantin ɗin malam ba zai ce ba hadisi ba ta ce mai launi ne risala ne kowa ya da ita sai aka ce to kawai in zai yi in ba zai bai bari ma'ana dai ba hujja kawai dole ka yi ko ka bari to haka za ga ana irin wannan to wannan kuma sai ya zama ya haɓawi ya ƙara tsawo sai ka ga wai hatta abin da ya shafi wasu addu'o'i wai inda wani zai ji an faɗa ma in ba a ce an bashi ba shi ba za ta yi masa amfani ba na sai yanzu akwai 'yan uwa da muke tare a nan jiyan nan muna filin fatawa a jigawa sai wani ya bugo waya yake tambaya wai yanzu malam da Allah da irin fatawoyi da ake faɗa na addini in mutum ya ji a gidan rediyon kawai shi kenan zai aikatawa ba sai an ce an bashi ba to walaƙila irin watan tarbiyyar ce ko menene sai a ce ai dole sai idan an yadda an baka duk wanda yake rayuwa irin tamu ta makaranta allo akwai kundi malam ki sai ko kundi zaka samu akwai barori a ciki to wani lokaci ko ka zo ka kwafa idan bai kundin ba ce sai ya baka wajen sai ba za ta yi aiki ba to sai kaga abu haka ake kus kus kus duk abin da yake na kware ba a masa kus kus fayyace shi ake a faɗa yanzu zaka ga wasu to wasu zaka dan ba su uzuri amma sai kaga wai wani lokaci addu'a ta neman kariya ko ta alheri sai a ce a a ai yanzu dole ma sai an bada abin sadaka ake bada ita in aka baka ba abin sadaka ma ba za ta yi ba ba da tana maganin gargajiya kun san dama wannan hajjisa wala haraji daga shi sai 'ya'yansa daga nan sai jikokinsa ba a faɗa ba duk wani mutum na waje sai ka yi doguwar hidima ta wannan gina ka bashi uzuri ka ce harkar sana'a sace bai so kowa ya sani kada kuma duk a faɗa abubuwan ya zama shi bai samun abinci amma dai a ce addini wai sai an lakanta ma yanzu za ka ga daga cikin wannan bidiyoyin har yau har gobe akwai abin da za a lakana maka wai idan kai sakaci na sati biyu ko sati ɗaya ko kwana kaza to wannan ya rushe sai ka koma an sake lakana maka wannan ba addinin musulunci da manzo alaihi salam ya zo da shi bane ba addinin musulunci idan ka ji an faɗa kawai shikenan manzo alaihi salam sai ya ce li ta'khudhu anni manasikakum ko koyi aikin hajji ku a wajena kowa ya kalli da nake manzo alaihi salam ya hawo minbari yace sallu kama ra'aytumuni usalli ba sai an zo an lakana maka ba in dai ka kalli yanda ake kai ya shikenan sai ka je kai ta yi to saboda ka wannan naz'a ce shi iya shi wannan sai yake tambayar sa yake cewa hal khassakum annabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in shin manzo alaihi salatu wasallam ya kebance ku da wani abu lam yakhussa bihi an-nas kaffa wanda bai kebance sauran mutane da wannan abin ba kada sai ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay yace manzo alaihi salam bai kebance mu da wani abu ba lam yakhussa bihi an-nas wanda bai keban bai keban sauran mutane da shi ba illa ma fi qirabi sayfi sai dai abin da yake cikin wannan kuben takobi nawa ma'ana sayyidina ali yana so ya nuna cewa shi ma wannan ba wata kebanta bane wani ilimi ne aka bashi wanda kuma shi ma zai yada yauwa domin inda wani abin da yake bace shi ba ma zai faɗa maka ba yaushe zai ce sai abin da yake cikin kwamin takobi na in an ce shi aka keɓance ku duba ba ma sayyidina ali ba ummu sulaim ta aiki sayyidina anas yana faɗan matashinsa shekara ɗan goma sha giris ta aike shi sai manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi aike shi sai suka haɗu a hanyar tace anas ina zaka yace manzo Allah sallallahu alaihi aike ne tace me ya aike ka uwarsa ce mahaifiya sai ce ba zan faɗa miki sirrin manzon Allah ba ku duba tarbiyyar ta sahabbai dan shekara goma da dan doriya yace ba zai faɗa sirrin manzon Allah ba kaga manzo alayhi salam ba cewa ya to an suka ka faɗa ma kowa ba kawai yakin shi akai to ina da kuma abin da inda za a ce an kebance mutum da shi kuma irin sayyidina ali kuma sannan har ya faɗe ce kaza da kaza kaga wannan ba kebance shi da wani abu ba yanzu idan karanta littattafai na shi'anci wallahi za ga abubuwan tausayi abubuwan dariya akwai abin da suke kira mushafu fatima shi wannan wai sai karshen duniya zai zo shi ne wai asalin ƙur'ani na gaskiya ya ninka wannan ƙur'anin su wajen saba'in kawai saboda bukulu na kula fa'un rashidun banda ali duk falalolin ali ne da alibaiti da na na fatima da hassan da wasaina amma abubakar da umar da usman saboda bakin ciki ba a ambace su duk suka goge wa'anda suka boye saboda haka sai ƙarshen duniya ya zo za a sauko da wannan shi yasa amma kaji dan shi'a yana yadda wannan qur'anin da muke karantawa na kwarai ne to bai zurfi a cikin shi'ancin ba ko kuma ta kiyaye aiki amma in dai dan shi'a ne naji da gani wallahi wannan qur'anin to yana ganin dan abu ne kadan daga cikin abin da aka rage kuma agun su ma wasu abun da an canza ba haka suke ba da za ga wani littafi akwai wani littafi da nake da shi firaqun ma'asira wato kungiyoyin addini na wannan lokacin malami ne ya rubutu ina jin akan PhD ne ba mujalladi biyu da yazo akan shi'a idan kaga yadda ya dinka kawo irin su akwai suratul wilaya yadda ka sace yadda ka san a ce suratul baqara ko suratul fil to sun da suratul wilaya kawai malam da ka karanta ka san ba qur'ani bane dan dan ba na qur'ani bane dishiriri ta ce gashi nan gashi nan gashi nan menene amma duk sabai sun koyi wannan Allah ya kiyaye amin amin to saboda haka sayyidina ali yace sai dai abin da yake cikin wannan kuben takobi dawa thumma akhrija sahifatan sannan sai ya fito da wata takarda fa idza fiha sai ya zamo abin da yake fa idza fiha maktubun sai ya zamo a cikin ta wani abu ne a rubuce la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah ya la'anci wanda yayyanka ba don Allah ba azabu li ghairi llahi kala biyu ne ko dai a zo lokacin da za a yanka abu a ambaci sunan wani Allah kamar yadda mashirikan ƙuraisha suke in za a yanka dabba a ce bismillata bismil uzza bismi manata ko abin da ya kama da haka ko kuma irin yadda maguzawa suke yi su ambaci wani tsafi nasu su ce da sunansa sai su yanka wannan dabbar to wannan sunansa azabuhu ligairillah to sannan kuma akwai azabuhu ligairillah shi kuma wanda ma'anarsa a zo a yanka dabbar ko da sunan Allah za a ambata amma an zubar da jinin ne domin girmama wani abu ko dai dutse ne ko bishiya ce ko wani dodo ne ko wani aljani ko abin da ya kama da haka to wannan shi ma sunansa azabuhu ligairillah da zan tambaye ku wanne ne kuke ganin yafi zunubi yafi tsananin laifi wanda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka dabbar ko kuma wanda aka yanka domin girmama wani abu aka zubar da jinin saboda wane amma kuma kila an ambaci sunan Allah ko wani abin daban yanzu ku a ganin ku wanne zai fi zama wa laifi na farko wanda aka ambace wanda aka zubar da jinin saboda wani Allah wanda aka faɗi wani Allah ko to idan an yi to idan an yi bismillah fa to kaga malamai sun yi safani sai ka lafar ulama to ko shakku babu wanda yafi zanubi wanda malamai majalisar imamun nawawi suka ce zai kai mutum garin da ya fice daga addinin musulunci shine a zubar da jinin domin girmama wani Allah kamar yadda wani zai je yanka a makabarta saboda wani ko kun san yanzu akwai masu irin wannan wautar wani ya je da kaza ko zakara ya yanka ko dai a jikin wata bishiya saboda da tsafin sai yake wani kuma wani aljani ne ya bashi umarni cewa sai an yi wannan wato zaka ga waɗansu daga cikin jahilan masu rigunan malinta suka gunka surata yasin ce a ai yasan sai an zubar da jini in ka kuskura kana yin ta baka zubar da jini ba hauka sai wa ake akwai masu wannan itikadin dole in an yi yasan sai an yanka kaza ko sai an yanka zakara ko sai an yanka dan akuya tare da cewa akwai ɗaiɗaiku ‘yan zamani su kuma su kuma waɗannan a ci nama ne ba wai itikadi suke ba akwai wanda lokacin ina makaranta allo ya bani wani dafa'i yawwa za a siyo wuka bakwai tabarma bakwai kaza bakwai da barkono bakwai sai ce manto amma da tabarma bakwai da barkono bakwai da wuka bakwai dubbuge ne ya ce kuma kaza bakwai da dan akwai a dan ba wato akwai masu irin wannan dabara eh sai a bugan da kai wani in ka zo sai ce to gaskiya aikin ba na wasa bane yanzu sai an samu shekararren zakara mai siddi sannan kuma da katar rago wanda shi rago in an yanka akan fata za a zauna danya ai aikin to kaga jahilin gari yana jin wannan shikenan sai jikin sa yana karkarwa shikenan in ya so in ya gada mai sai lagun ban kare a cina ba gidansa kai kuma ka ci ko da kara ba in ya gada mai kai shi kasuwa ya sayar yanka da karin ya ci kayansa to dai abin da ke so in ce abin da ya fi nauyin zunubi a zubar da jini domin girmama wani Allah kulinna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin saboda haka dole ne saboda Allah ake wa'annan to shikenan tunda mun ce azabo da garinna to yanzu idan kai bako sai ka yanka masa zakara ko kai baki ka yanka masa dan akuya inda wannan bakin ba su zo ba za ka yi kadan akwai ba inda bakon bai zo ba ba za ka yi kama su da kara ba yanzu ba kai allahu da gairin lako? malin zahiri abin yake wato bambancin kawai sai ku je bambanci shi ne shi wannan bakon dan ya ce ya ji daɗi ya ga ka girmama shi shi kuma wancan ba shi zai yi ba yadda Allah ke cewa lan yana laluhumuha wala dima'uha dillai yadda zamu yi da hadaya ba ruwan Allah da jinin ko naman to shi ma gunkin da aka yanka wa kawai jinin ne wai yake bukata a zubar kun ga ba shi za ka yi wa ba kaga kenan an shabbaha shi da Allah subhanahu wataala shi kuma wannan bako da ka yanka wa ai girmama shi kai shine za a soyawa kila ma kuna ci tare kuna taraha to haka wannan ba za a ce azabu ne da gairin lahi ba yau dan kawai ne yazo ya bugar da kai ce to in ka ce ba a yi to bako da ake yanka masa kazafa ko da ake yanka baki dan akwai ko abin da ya kama da haka haka da bambanci da ainihin wannan amin amin amin amin amin amin to kaga da irin wannan gabar malamai da dama suke cewa yankan da aka yi na kirsimas baya halatta a ce baya halatta a ce saboda su inda kiristan na sosai ne wannan dabba da yanka ya yanka ta ƙarruban ilmasi domin neman kusa ce zuwa ga almasihu shi yasa malamai suka ce da kasuwa ya siyo naman saka magarin nama ba wai yankawa yi ba dan almasihu dan ka ci abincinsa ba komai to amma wanda yanka ko limamin juma'a ya yanka ta a wannan rana ta wani a ci ba saboda manufar shi ne girmama ɗan Allah wani iyazubillah ko kuma Allah su yadda suke kalla yadda za a yanka ragon layya ko dabbar hadaya ta ƙaruban ilallah to haka ake yanka wannan ta ƙaruban ilmasi to haka wannan shi ne ya haramta wannan yankan ba sauran abubuwa ba ina fata mun gane to wannan shi ne la'anallahu man zaba haligairillah to malamai suka ce shi wancan wanda ya ambaci sunan wani Allah ya yanka wannan haramun yi babu saɓanin malamai haramun yi amma ba za a ce wannan ya fitar da shi daga addinin musulunci ba amma wanda ya yanka ya zubar da jinin ta ƙarfin ilagari la wanda zai iya kaiwa zuwa garin ta malamai sun tokace suka ce sai dai idan akwai jahilci jahili ya kan bashi uzuri wanda ba za a ba wanda ya san abin da yake ba to saboda haka wannan shine abin da malamai suka faɗa wato azabu ligairillah wannan fuskokin guda biyu eh ba za a ci ba duk dubbin wannan babu wanda za a ci eh ai shi kansa wanda aka ambace sunansa aka yanka ai girmama shi aka gani misali kamar sifar sama abunsu ta kai ta Allah tun za a ce bismillah kuma suka ce bismu fulan kaga shi ma wannan wato ainihin haramun ne haramci wanda yake mai tsananin gaske eh a shi yasa aka ce shi musulmi da zai manta bismillah ma ba komai da yanzu a matsayin ka na musulmi za ka zo ka yanka kaza ko wata dabba sai ka manta ba kai bismillah ba ittifaqin malamai za a ce kawai mutum ya yanka yana da sani yake yin bismillan da gangan kun ba sunan wani ya ambata ba sai yanka ta wannan a ci ko ba a ci ba wasu suka ce tun da musulmi ne dai ya yi laifi rashin yin bismillan saboda ka yi ta wasu suka ce ba za a ci ba tun da anan yanzu ya yi ganganci ya wulakanta abin da aka yi shar'anta ina fata mun gani to sai yake cewa la'anallahu man zabaha li ghairillah sai yace la'anallahu man saraka manaral ardi yadda imam nisa'i shi kuma ya rawaito la'anallahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anci wanda in mun karanta abin da yake gaban man saraka wanda ya sace in mun karanta wancan riwayat imam nisa'i man gayyara wanda ya canza mai ake nufi da alaman ƙasa shine cire iyaka ta tsakanin fuloti da fuloti ko ta tsakanin gona da gona mutane suna ɗauka wannan abu mai sauƙi kuma ba shi da sauƙi ku duba hadisi yake ta duk mutumin da ya yi rinton ko ya ƙwaci ƙasa kamar ɗani ɗaya to za a gaggabo ta tun daga wannan da ake takawa har zuwa ƙarshen ƙasa ta bakwai a yau mutum rataye da shi gobe alkiyama da wannan hadisin malamai suka ce ashe duk mutumin da ya sayi gona ko ya sayi gida ko fili to duk abin da yake cikin wannan mallakarsa ne misali yanzu da wani zai sai da maka fili ko gona kuma sai ya zama ashe can tale-tale wanda suka zauna gidan sun samu zinare ko zinarori sun sa a cikin tukunya ta ƙasa ko cikin tulu ko wani abu ko wata dai ajiya wadda ba za ta lalace ba ka zo kana haƙa rijiya a gidan ko wani foundation ana bugawa sai aka ni tukunya ana buɗa kawai sai ka gwalagwalai to naka ne hani an mari'a eh naka ne kai mai gidan kawai abinda malamai suka ce a abin nan wannan za a iya kiransa rikaz rikaz shine ya dafa da jahiliya lokacin jahiliya suna boye wannan abin nan to za a bada kumusi kashe ɗaya akan biyar shi in abin ya kai kimar zakka ba sai ya shekara ba kana tono shi to sai kasa biyar sai ka bada kashe ɗaya yana da kumusi ne ko in ban yi wahali ba yawa fi rikaz da kumus to haka hadisi ya ambata to sai suka ce to ashe wannan ya nuna ƙasa da samanta da ƙasanta to dun mallakaka ne misali yanzu sai ka sai fili sai kai bene to da wani zai zo ya ce to niwa ne ko ko kai flat sai ka zuba dakin to ya halatta ku yi ciniki da wani ya dora dora sama eh ya dora sama to da wani zai zo a yi ciniki yanzu wa zai ba kai dai yanzu flat din naka ne kana ciki kun yi ciniki da wani ya dora bene na daya to sai kuma wani ya zo yana so ya dora na biyu to yanzu da wa za a yi ciniki da kai ko da na saman ka na kasan shi ke da shi na kasan shi za a biya ba na sama ba eh asali za a bi na asalin shi za a bi eh to kaji gwani ya ce shi ne shawuya yawwa to kaga ne wata bata ma wani malamin ishtihadi ce kaga ai shi ma na sama in ba na kasan ba ai ba zai hau sama ba to ka gani to dai wannan abin mutane suna ganin shi da sauki kuma wallahi ba shi da sauki wani sai kaga ya zo ya yi ƙarin fegi ko ya yi ƙarin wata musafa ku gane wani abu akwai abubuwa da yawa da muke a gidajen mu bai dace ba akwai damar da urfan hukuma ta bada ita misali yanzu akwai garuruwa ko anguwanni duk wani mai gida da ya sai gida an ba shi dama kafa uku tsallaken kwatarsa kusan wannan ma shine mafi yawa wajen masu unguwanni kafa uku tsallaken kwatarsa to babu matsala irin wannan in ka tsallako kwatarka da kafa uku ko kafa ɗaya ko kafa biyu kai rela ba matsala wannan tunda duk an aka ce al-ma'rufu urfan kal mashruti shar'an duk abin da ya zama urfi ne a zamantakewa in kai shi baka da laifi to amma in ya zama wannan shine urfin duk wanda ya kara kafa hudu ko biyar to wannan sunan sa ka canza ko ka sace wurin da ba naka ba wallahi za ka yi takaici idan ka shiga irin wannan na shiga waɗansu lunguna in ka shiga nan irin wajen kwana hudu wasu abin nan sai ka ga wani mutum ya zoɓo gini shi kadai ya tare hanya da hanyar mota tana wucewa yanzu wallahi ko kurkura ba za ta wuce ba sai dai mai babur sai mai mota shi kadai ya zoɓo gini ya tare hanya kuma saboda dama gari ne zaman yan marina wanda kowa inda ya sa gabansa shi kenan yana ganin aishi ya faɗa gidansa kuma wallahi haramun yi wannan iyakar da ya ci za a dinga rubuta masa zunubi saboda ya shiga haƙin da ba nasa ba to wannan mutum a ce ya ci wani ɓangare ina ga wanda kuma ya rinto ga baki ɗaya abun bakin ciki filinka da ka saya da takaddunka sai a je sai a yi minamina ko dai a haɗa kai da wasu barburbi ma'aikatan ƙasa da sufiyo ko kuma a wasu 'yan damfara na gari sai a yi takaddun boge kawai shi kenan sai ka zo ka ga kai ka sai filinka ka san naka ne wani ma ya dan sa kusurwoyi kawai sai ga an zo an zube yashi da abin nan da bulka kawai wani sun haka foundation an yi irin wannan kai sai a sai da mutum uku fili daya musamman wuri mai daraja da kima wannan sai ga an sai da mutum wajen uku wani an sayar masa shi na farko wani ma wani ma to wannan haramun ne ƙauye kuma daga cikin matsalolin da suke kun san akwai gamba akwai jema daga cikin abubuwan da ake iyaka da su akwai wani abu ban san sunansa ba shi za ga wani fari-fari ne kaman abin nan isa daga cikin abin da ake iyaka to wani dama da rani sai ya je sai ya tattone wannan musamman kila mai gonar ya mutu makocinsa sai zai sai ya tone wannan sai ya matsa a cikin gonar makwata kaga ya zamtaro wani bangare idan aka yi ruwan sama to sai kaga duk ta fito ba a yi aune ba lokacin da yi wannan so kuma sun san dama wannan gambar ko wannan jema ko wannan abin nan kaza shine iyaka da an ga shikenan sai wanda suka yi tsohon sani na gonar an fi irin wannan lokacin da aka sai da wani bako an sai damu wanda dama shi bai gama tantance ba kawai shi dai an zo da rani an na masa ga iyaka to kawai sai ga mugun makwacin ya zo ya matsar da iyakar a can cikin gonar wancan shi ya zamtaro kunya uku ko hudu ko abin da ya fi haka yana ganin shi ai ya more bai san cewa kansa ya cuta ba to ku duba cewa kai Allah ya la'anci mutum wannan ai ba kalmar kalma ba ce la'anta fa shine nesantawa daga rahama yanzu za ka yi mamaki ka tafi abin nan duk da cewa wata gwamnati ta wuce wallahi ne ta yi abin da na yaba ƙofar in ka shiga da abin da in ka shiga kofar nasarawa daga jikin sas in ka ce za ka bulle kofar famfo ko kuma tun daga nan abin da abin da kano sabuwar kofa a abin da abin da kano wai in ka ga yadda mutane suka dunga danno gini kai yanzu idan ka tafi nan wajen dagule kun sa ko wata katanga wanda ina da an shigo da wajen kafa nawa nan jikin wannan makabartan sojoji ku tuna ginin da aka yi a da wajen kafa nawa an shigo an cinye hanya saboda haka aka zo daga baya aka rushe wallahi ni na yaba ma abinda wannan gwamnatin ta yi saboda an zalunci wato mutane a wajen hanyoyi da filaye daga baya duk aka zo aka saita abubuwa mutum sai ga cewa wai shi kawai ayya more wani sai kaga abinda zai zabtara wallahi ya kai asalin filin nasa musamman ana ganin ai kawai filin gwamnati ne to wannan ba daidai bane ba haramun ne amin amin yace la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci duk wanda ya la'anci iyayensa anan malamai suka ce zagin ko la'antar kala biyu ne don akwai wani a hadithi cewa inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajul walidai ya daga cikin mafi girman laifuka mutum ya la'anci ko ya zagi iyayensa sabai suka yi mamaki ya ma'aikin Allah ya za a mutum ya la'anci iyayensa ya ce to shine zai zo ya zagi baban wani sai baban wancan shi kuma wancan din sai ya zagi nasa baban kai ka ja baban ka zagi don lokacin da ka zagi mahaifin wani to ka san da sanin cewa wanda ka zagi nasa mafi in ba mai hankali ba ne kawai sai zai kwaba mana ka mahaifin zagi kai kai ka zage shi inda ba kai zagin ba ba za a zage shi ba shi yasa malamai suka ce to zagin mahaifi yana da gaba biyu ko dai kasdan mutum ya bude baki ya zagi mahaifinsa wallahi akwai waɗanda jahilcinsu ya kai suna wannan ko bai faɗi kalma ta la'anta ba to za ka ji zagi akwai wanda yake faɗa mun ga nawa ne mun yi karatun allo tare inda zan so ba da sai in faɗa muku garin ba zan faɗa muku garin ba kasa akwai irin zamantakewar nan ta ƙauye sai a yi ƙaton gida gidan shi magidancin to duk 'ya'yansa maza wanda zai yi aure sai a ware masa ɓangare a ɗakin amarya da ɗan ban ɗaki sai ga wani lokaci ya'ya uku hudu biyar duk suna cikin gida daya kowane da bangarensa to shi magidancin irin magidanta ne wanda sun girma sun sun girma ba ba su da lissafi ita gyatumar gafi ta sun yi aure da matansu to amma dan abu kaɗan da ya haɗa su kawai sai kama ta da duka kaga akwai rashin hankali ka dunga dukan mata gaban 'ya'yan da ta haifa da matan 'ya'yanta yake ce mata wataran ya zo ya kama matar ta sai na duka gyatuma an zo ana ba shi haƙuri sai ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ma akwai tasa matar sai ke ta ku kyale ɗan banza ya kashe ta kun gane uban yake faɗa mu haka fa a kyale ɗan banza ya kashe ta ma'ana a kyale uban ya kashe uwar kaga wannan me yayi zagin sai zagin sai ai ko ka ce a kyale shi ma ya kashe ta ai bakan magana ka faɗa masa to balantana abin ya kai ga cewa mara tausayi balantana a kai ga cewa ba mutumin ke to balantana kuma abin ya kai ma saje gaba ki da to irin wannan abubuwan suna faruwa saboda jahilci da rashin sanin kimar iyaye da ainihin matsayinsu sai ya ce la'anallahu man awa muhdisan wannan an karanta shi da lafazi biyu ko dai awa muhdisan ko awa muhdasan idan mun karanta awa muhdisan kamar yadda yake waje na Allah an ce wanda duk ya baiwa mai laifi mafaka abinda mafi yawan malamai suka fassara wannan suka ce muhdis shine mutumin da yayi laifi ana neman haƙi a wajensa kai saboda matsayi ko na kuɗi ko na mulki ko na faɗa aji sai ka zo ka hana a ƙwaci haƙƙi a wajensa kila wani haddi ne ya kama a masa ya yanke kafa wani ko hannu wani za a yanke nasa ko ya ma kashe wani da ganganci za a kashe shi ko kuma wani abu dai wanda ya cancanci sai an fitar da haƙƙi kai kuma sai ka nuna ƙarfin matsayi ka hana a yi masa wannan to wannan shine abin da ake cewa al-muhdith shine wanda ya zamo yayi wato wani abu sabo wanda ba daidai ba wasu malamai su ƙara cewa muhdith hatta mutumin da zai kirkiro bid'a a addini ma shine min babi aula ya zama kana bashi kariya don ya hada wannan bid'a an ta'awaitahu ka bashi mafaka kenan akan haka zamu ce kenan duk mutumin da zai zo a ce wani mutum yana bid'o'i a cikin addini ya daure masa gindi da ba shi kariya wani allama hadda daukan nauyin yada wannan bid'o'in to zai iya shiga cikin wannan hadisi wasu suka ce to kuma kaga idan muka ce muhdisi sun fa'ir ke to ko ko muhdath to shine muhdath din ita bid'ar kanta ko kuma kagaggen abu ma'ana duk wani abu kagagge mara kyau zai iya shigowa anan zamu ce min babi aula dan mutumin da zai daure wa fitsara gindi irin masu gina gidaje su baiwa karuwai su ba 'yan daudu su ba masu sai da wiwi da kwaya da masu ba da gidaje da idan an yi bukukuwa a je a yi fitsara a yi cakuɗe ɗaya tsakanin maza da mata a fitar da ainihin tsaraitin da Allah ya haramta za su ishe wa ƙashin wannan domin duk sunan wannan muhdar fararren abu musamman kuma da zai ba tarbiyyar mutane ya zama yana yin ta'addi zuwa ga wasunsu to kaga idan ya zama haka kai ka zo ya zama hanyar neman abincinka ɗaurewa saban Allah gindi wannan ba ƙaramin hadari ba ne a rayuwa kuma wallahi ku kalla don mutumin da zai zamo sana'arsa yin irin waɗannan gidajen da ba da hayarsu wallahi za ka ga Allah ya haramta masa morar wannan kuɗin da ya sa mutum a rayuwar duniya ka gan shi na farko kozai-kozai da shi takalmi wani silifas ne ma wallahi haddun duniyar ta cinye yana ta tara ma wa'yansu kudin ka gan shi da annakiya a hula ka gan shi duk kwalar rigarsa ta ciccire ka gan shi rigarsa duk fentin ya kode ka rasa ina ke kai wa'yannan kudin kuma sannan lahira tana jiransa Allah ya tambaye shi me yasa ka gina gida ka bada ana sabon Allah wallahi malam abin so sarai ne na faɗi wannan a juma'a da na so da na kama muku suna yanzu akwai titina ba na so na faɗi titina wallahi wanda ka fi ɗan hizba ke faɗa mu sun je su kai farmaki irin waɗannan gidajen gidan da ake ɓata rabiyar ƙananan yara yara maza da mata kaga baɗalar da ake gidan abin takaici sai ya zama ba ma wani wato fitaccen mutum ba kawai mawaƙi ne na 'yan siyasa fitattu shi ne mai gidan saboda haka baka isa ka taba shi ba tun da mawaƙin suwana-suwana ne wai mawaƙi karansa ya kai tsaiko ya zo ya gidajen ba da tarbiyyar 'ya'yan musulmi su koyi fitsara su koyi sata don galibi yaran da suke zuwa iwa zai ba su kuɗi wani kuɗin mahaifansa zai sata ko na makwata zai shiga wannan wurin an ci kudinsa an ɓata tarbiyarsa tun yana yaro irinsu ba sa zuwa makaranta saboda sun saba zuwa wannan ko bai da kudi zai je dunga rabe-rabe irin wayannan wuraren ko mutum ya gama tara kudin Allah ya zo ya jarrabe shi da wani mummunan rashin lafiya duk abin da ya tara ya kare a wajen neman lafiya kuma ya samu lafiyar ba ba a da Allah bai iya ba ga mutumin da yake saba maka'idodinsa Allah ka ba mu iko mu gyara Allah kada dafa mana amin amin to sai ce babun yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siya قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري أن أبي بكرة البصري كوكم لقيته نعم yace haddathana Abdul Malik ibn Khattab ibn Abdullah ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر ابن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حركت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الذهب وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخ- وأخفهم في الله عز وجل تونن باقنا وسيوي بني yace babun wani babi kenan yabirru walidayhi ma lam yakun ma'asiya wajibi ne mutum ya biyayya ga mahaifansa inda abinda suka yi masa umarni ba sabo ba ne yace qala haddathana muhammad ibn abdul aziz qala haddathana abdul malik ibn al-khattab an ubaydillah ibn abi bakara al-basri yace laqituhu bir ramla yace na hadu da shi a wani wuri da ake kira ramla ramla wuri ne da yake cikin sham a halin yanzu a kusan bai wuce mil goma sha takwas ba zuwa shiga wato ainihin bangaren ƙasar isra'il ƙariki ta haddasa ni rashid abu muhammad an shahar ibn hausham an ummi darda an abi darda ƙal sai na abu darda allah ƙara masa yadda ya ce a wasani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manzo alaihi salatu wassalam ya mun wasiya da abubuwa guda tara abu na farko yace la tushrik billahi shay'an kada kai tarayya ga Allah da komai wa in qutita aw hurrikta koda za a gididdi baka a kone ka wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan ahir kada ka bar sallah ta farilla da gangan wa man taraka muta'ammidan wanda dibata da gangan bari asminu dhimma to alƙawarin Allah ya barranta daga barin sa wala tashraban dal khamr kuma kada ka kuskura ka sha giya fa inna miftahu kulli shar domin ita ce mabudin kowane sharri wa ati walidayka kuma kai da'a ga mahaifanka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumma da za su yi maka umarni ka fice daga duniyar ka to ka fice saboda umarnin su wala tun wala tunaz wala tunazi anna walatal amr kada kai fito na fito ko ja in ja da shugabanni wa in ra'aita annaka ant koda kaga kai ne akan daidai wala tafarar min az-zahab kada ka gudu daga fagen fama wa in halakta wa farra ashabuk koda abokanka sun gudu kai kuma gashi zaka halaka wa in anfaqa wa anfiq min qawlika ala ahlika kuma ka ci yadda iyalanka daga dukiyarka wala tarfa asaka ala ahlik kada ka daga sandanka akan iyalanka wa akhifhum fillahi azza wa jal ka tsoratar da su Allah mabuwayi madaukake to wannan gabobin suna bukatan dalla dalla wani lokaci ba zai ba mu dama ba sai in Allah subhanahu wataala kai mu a rana ita yau abinda muka yi Allah ba mu lada da ita wanda mu kuskure Allah ya fi mana kuskure ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh